نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فهادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da hudu ga watan shida dubu biyu da hudu wanda ya zo shida ga watan biyar hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam daga birnin maka zuwa madina dubu daya da dari hudu da ashirin da biyar insha Allah ci gaba da karatunmu na ashifa بتعريف حقوق المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وند القاضي حياب بن موسى يربط وند أتايتيشي أتكرة تقريه دا سبعين دا شدا يرسو أتكرة تقريه بير دا أربعين دا هدو يو أتانم دا شمنا أتكرة تقريه فقط عينهم ثمانين دا دا الله يمسى رحمه yana cewa alfaslu salih nazafatuhu sallallahu alaihi wa sallam malai ce a cikin wannan babi na biyu wannan shine fasali na uku wanda yake magana akan tsarki yake magana akan tsafta yake magana akan test na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ciki da waje kalmar nazafa dama a harshen larabci an samo ta ne daga nazufa yanzuku nafiya min aljannati idan abu ya tsabtata ya karkata ya dawo tas ya dawo kalkan ya kubuta daga datti da dauda da annashiya da kazanta da gusu-gusu da dakal-dakal sai a kira shi da tsarkakakkewan kai saurayin yego gaggi wannan shine asalin kalma inda aka samo ta nazufa yanzufu nafiya min al-jannati fa huwa nazifun jam'u nuzafahu karkakakku kenan ana cewa nazafahu ay naqahu wa yuqalu nazafa qalbahu ya tsabtace zuciyarsa ay sanahu amma yujannisuhu ya kiyaye shi ga barin abinda zai sa makazanta min al-shubahati wal muharramat أنا تنظف أي صار نظيفا ويقال نظفه فتنظف وفلان يتنظف أي يترفع عما يشين ويتنظف ويقال نظيف التراويح نظيف الأخلاق كل ما ينظفك الأشناب أنا أظن الذي أبقى شمسية أركة كيفك مصر بلو كو كو nazif haka mutum in baya aikata laifi ta ce nazifu sarawi ma'ana baya aikata laifi kenan ya kazanta yana da tsaftace sai ba amfani yin tsahara da lafazin nazafa domin tsahara a amurin nazafa dukkan mutaqahhir nazif ne ba dukkan nazif bane mutaqahhir yasa Allah ce inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu al-mutatahhirin kalmar nazafa kwata kwata bata zuwa cikin alqur'ani ba ya ga alarma amma tahara fa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum inna Allah yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin هذا الطهاره طهارة هواجر أخي طهارة القلب للسقوط والشرك والبدع والجد والخديعة والحسد والبغض dukkan munanan halayen nan mutum ya tsaftace zuciyarsa daga ciki to yayi sarki ɗaya hawa hudu na biyu nazafatul jawari ka tsaftace gabanka guda bakwai daga aikata ne idonka da kunnanka da bakinka da hannayenka da cikinka da kafafuwanka da gabanka shine nazafa ta biyu na uku nazafatul badan ka dinga yin wanka kana yin tsarki kana yin tsafta ta hudu nazafatul siyam ka dinga tsarkake ko tsarkin rigun rigarka sannan na biyar nazafatu almakan tsarkin guri wannan su ne tsarki guda biyar su ne tsafta guda biyar ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake at-taharatu shatrul iman ay nisful iman imani gaba ɗaya in ka raba shi biyu to rabi yana cikin tsarki ko sa ka ce inna najasu wannan ya fi kama shirkai najasu saboda najasatul qalb نجاسة العقيدة عقيدة كذنتا منفرت كذنتا هنجنت كذنتا أنا نكون باطا وانجا رجلت باطا وانكاوا idan ka yi wankan fili amma zuciyarka baka wanke ta daga kafirci ba ka wanke ta daga shirka ba to ba za a kira ta najis ba shi annabi sallallahu alaihi wa sallam asali ka da tsarkin zuciya yana da tsarkin jiki yana da tsarkin jiki kuma yana da tsarki da zamani zamanin sa ya fi kowane lokaci tsarki ya fi kowane lokaci nagarta da kyau ya ce khairun na karni mafi alherin mutane kaf su ne zamani na su wanda ya zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam a shi ya zamanin da ya fi kowane zamani tsarki yasa wanda bai musulunta a wannan cikin da ya fi kowa asara wanda kuma ya musulunta a wannan zamanin ya fi kowa samun alkhairi shi yasa in ka dai annabawa babu wasu mutane masu daraja kamar sahabbai saboda sun ga annabi sun yi zamani da annabi sun karɓi musulunci mubasharatan daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar mu ce da dumudumin sa sai su ce manzon Allah ya ce manzon Allah ya ce jibril ya kawo daga wajen Allah ba su da dogon isnadi ko na ji annabi ko na ji annabi ko mun yi da annabi shi ba ya cewa haddasa na wani an wani mu ne da abin da ya ce ne ma su ka tun da ko mun yi ta sallallahu alaihi wa sallam wa amma nazafatu jismihi yace to mu dauki kaso kaso na tsarkin annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma kamshinsa da kuma gudun jikinsa ma yana da wani abin da wata bayar Allah za ta gaya mana a wani hadisi mai zuwa ta kaji gumin annabi sallallahu alaihi wasallam su saka a cikin kwalba in sun samu turare suka ɗiga a ciki da duk sanda aka sama rigar a turaren sai dai rigar ta mutu turaren na nan na kamshi a cikin tsumma. ونزاحته عن الأقذار وكما تبتكر سنترككسا تجدتي وعورات الجسد وكما ثورا أيضا بكا لتكي آت جدي جلسك الدم أدم زي أيضا تاشي كما لكن في لكن جني غربنتك دون أن أيضا بكا لنجدي الله عليه وسلم باشر فكان قد خصه الله تعالى في ذلك بخصائص أنا يا شيء أن شيء النظم في غيره وننسى ليس غير من نمى ثم تممها بنظافة الشرع فنأت تسعى متونا كما أتبعت في شريعة وخصال الفكرة على عقلي وكما من الفكرة أبو جوما شنا cikin fitra yake kafu share mutum ya sa almakashi ya dinga dace gashin bakinsa na biyu wa idfa wa idfa al-lifiya mutum da cikin sa da ya sa ya tsoro fasa da gemu ya aski annabi sallallahu alaihi wasallama yana da cikakken gemu kamar da muka karanta a sirarsa a baya kuma duk mai karanta sirar annabi ya san wannan cewa kafin lifiya kuma ma bai yi furfura a jikin gemunsa ko a jikin kansa ba sai kwaya goma sha uku wata ruwayan sha biyar wata ruwayan sha bakwai duk masu ruwayan suka ce ba ta je kai ashirin ba kuga ba ma gemun ba furfurar da ke jikin gemun sai da sabai suka zauna suka lissafa shi so da tsabar yadda suke kallon annabi suke morewa har sun gano furfura nawa gare ka kan kwaya nawa gare ka wannan shine na biyu a cikin wannan khisalul fitra wasiwak da yawan yin aswaki an fi son yin aswaki sau biyar lokacin da zaka kwanta kai aswaki lokacin da zaka tashi kai aswaki lokacin da zaka karanta alqur'ani kai aswaki lokacin da zaka yi alwala kai aswaki lokacin da za a tada sallah kai aswaki wannan lokuta guda biyar da aka fi son yin aswaki kenan amma an ba ku a kowane lokaci ma ana so ka zama cikin yin asuwai Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗan Jibril yana umartan sa yin asuwai kuma tammamaha bi nazafati sharr wannan shine abu na uku abu na hudu wasin shaqul ma da shaƙa ruwa a lokacin alwala wa qasul azfar da yanke farki har wani sahabi ya ce an sa mana lokaci kan mahaura kwana arba'in ba mu tatta jikin mu ba taron jiki kuma ake so ka dinga wata ne wa kasan bara'in da wani ɗan yatsu wa nasful ibsi da kuma cire gashin hammata wa halkil ana da aske gashin gaba wanke kafin ma da kuma yin tsarki idan an yi an yi bayan gida ko an yi bawuli waɗannan su ne guda goma da suka zo a hadisi cewa ashirun min al-fitra imam muslim ya rawaito hadisi din yace wa qala yace buniyat dinu ala an-nazafat an gina addini akan tsarki wannan hadisin ba'isi ne kamar yadda hafiz iraki ya faɗa a cikin takharijin da yawa wato iya ya ce tanabbahu fa inna al-islam nazifun ku yi tsarki musulunci yana da tsarki Abrani ya rawaito shi da sanadi da yake a cikin Awsaf da Abdullahi dan Mas'ud yana cewa an-nazafa tad'u ila al-islam ana kira musulunci haka nan rafi ya rawaito shi a cikin wato a fi tarihihi bi sanadihi daga abi huraira ya ce tanazzafu li kulli mastafa'atu fa inna allah ta'ala banal islam ala shi ma ba shi turmuzi ma ya rawaito irin sa yana cewa inna allah nazifun yuhibbu an-nazafata fanazzafu afliyatakum ku tsarkake wa ku cikin da ya faɗa a ku cewa annabi ne ya faɗa to ba hadisi bane sahihi wanne ke nan annazafatu min al-iman sahihi ne sai dai at-taharatu shafaru al-iman wannan shine sahihi at-taharatu shafaru al-iman tsarki da tsafta da kwalliya duk suna cikin kalmar nazafa ya ce inna allaha jamilun yuhibbul jama'a Allah yana son idan ku cikin tsafta da kwalliya da ado. حدثنا سفيان بن العاص وغير واحد قالوا حدثنا احمد بن عمر قال حدثنا ابو العباس الرازي قال حدثنا ابو احمد الجلودي قال حدثنا ابن سفيان قال حدثنا مسلم قال حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس قال ما شممت أنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم min rihi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi muslim ya rawaito shi cikin shama'il yace ma shamintu ambaran ban shaki wani turaren ambar ba fasu da dai wala miskan haka ban shaki turaren almiski ba wala shay'an ban shaki wani turare ba asiyar mafi daɗin shaka mafi daɗin ƙamshi min rihi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kamar ƙanshin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani sahabi yake babu labari cewa ya shaƙi turare iri iri na garari na shekare ne amma bai ji wani abu mai ƙamshi ba kamar jikin annabi ƙamshi ke shaƙi a jikinsa dokta maganin cututtuka cewa ce ke riga annabi ita kanta in aka wanke aka tsara wanda ya sha ya warke cuta rigar ce da idan ta shata tun daga nan ba sai ta nufa to wannan gaskiya ne hadisi ne ingantacce a bulugul maram asma'u take cewa ainihin wato mun kasance idan an tara marasa lafiya aka rasa me yake damun su akwai ta alkabba ta annabi sallallahu alaihi wasallam da take a wanke a ajiye sai mu ɗauko ta a samu ruwa a daro sai mu saka rigar ciki sai a girgiza a girgiza sai a mai da ita a rataye to wannan ruwan sai a yi layi ruwa ya sha to duk rashin lafiyar da ka zo da shi ne ma'aikin yake kasuwa ya yi dauka على له yace annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya shafi kullu kullisa to maka mutsa kala hadihi bardan wa rihan in kan ta mun je da annabi ban taɓa jin hannu mai laifi kamar hannun annabi ba sallallahu alaihi wasallam ka annama akhrajaha min ju'nati afqari ka ce ya fito daga ita ne daga kwandon mai kai da turare ita ba ta turare tana da wata jaka wata duk turaren da zai shiga a ciki yake da babu ga tayi wani mai ko tayi wani nako to wannan jakar tana ga akwai ranar da za ta daina kansu saboda turare ya ɗiga ya ɗiga ya ɗiga ya ɗiga a jikinta har ta zama kuma kala kala sai ya zama mata jiki da an wanke ta sai kaga an sake goge ta daga kamfi ya sake to da ta riga ta ta mire ta tire mai kamfi yace to kamar hannun sa aka yi wa qala ghayruhu masaha bi idin kika ban kika ta tsare Allah ya masaha ko da ta take da tsare ba mustaqil al musafiha kika da mutum ay yawma yawmahu yajidu rihaha sai da wuni yana jin kamfi a hannunsa wa yadau yadahu ala ra'si as-sabil ya kora hannunsa a kan yaro fa yi ƙarafu min bainar sibiyani da yinka sai a dinga gane yaron tsakanin yara wa nama rasulun sallallahu alaihi wa sallam da anasin wata ran annabi sallallahu alaihi wa yayi dan su anas fa arika sai yayi gumi fa ja'at ummuhu bi qaruratin sai ga babarsa ta zo da kwalba tajma'u fiha arqahu tana shafar gumin annabi sallallahu alaihi wasallam tana zuba a kwalbarta haka ala ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zali annabi yace ya rake na ina yin gumi kina abin nan gogewa kina kokarin tsiga cikin kwalba qala naj'aluhu fi sijina wa huwa min asyad al-sin take mukan sa shi a turaren mu kuma shi wannan wato hakkancin nata ya kuma turaren namu kamshi shi ma yake tabbatar da kanshin turaren namu وذكر البخاري حتى إمام البخاري أنبتا في تاريخه الكبير أكل كتابنسا يوانا سونا عن جابر جد جابر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بزيو حنيا فيتبعه أحد وليديه illa arafa annahu salakahu min tibihi sai ka gane annabi ya wuce kana da ka yi hanyar za ka ce wannan kamshin da alama annabi ya wuce nan da su وذكر إسحاق بن راهويه مالا إسحاق بن راهويه babban malami ne Ishaq bin Rahawai yana cikin manyan malamai wanda ainihin a ake cewa babban malami ne mai wato ainihin tsantseni kuma amintacce a wajen ruwayar hadisi ana cewa shi ya haddace hadisi a gabashin duniya shi gabashin duniya ba a yi wani mutum mai haddar hadisi kamar sa ba abin da haddace baya mantawa Ishaq bin Rahawiya ko bin Rahawai yake cewa anna tilka kana ra'ihatahu bi rasul sallallahu alaihi wasallam wannan fa ba wai kirare ya sa ba aka ce ni ma bari in sa kirare in ba hanya a gane a'a shi cikin sa ne haka sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta guri in an zo kawai muzanniyu malam muzanniyu ya rawaito wanda sunansa abu ismail muzanni az-zahid an ce ya cikin mutane addu'a hujja da abubuwan nasa sai malamu gani ya kare ya ce masa ba sai kace wa annabi adam ko da ya yi ta ya yi da kasa to zan ka dubu akan kasa ta kuka zai iya kare shekan malam musalli ya rasu a shekara ta ɗari biyu da malam harbi shi ma yana cikin wannan isnadi wanda shi malam harbi sunansa ibrahim bin ishaqa alharbi alhambali an dangana shi zuwa ga wata unguwa da ake kiranta alharbiya a cikin garin bagadaza ya rasu a shekara ta ɗari bakwai bayan hijira an jabirin ya rawaito daga Jabir dan Abdullah yace arjafani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wato saka ni ko ya goya ni a bayan abin hawa an ce mutanen da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taɓa goyawa akan jaki ko kai kuturi a da yayi kuturi da su ko dora su a bayan jakinsa ko alfajarinsa sai su 35 kamar ruwan irin waɗannan suna nan da yawa wani malami ya littafi a kan kan ta kanku khataman nubuwati yace kawai sai na ga hatimin annabta yawa mun ce annabi yana da hatimin annabta ya ce ko kamar nama aka rubuta Muhammad Rasulullah aka yake da ɗan fadi aka a kawada yace to ina ganin hatimin annabta sai na sumbaci wannan hatimin na annabta da ke jikin annabi kifani da bakina fakana ya mimmu alayya miska sai ya dinga kuro min kancin almiski وقد حكى بعض المعتنين بأخباره وتفسيره irin mutanen da suke rawaito hadisai waɗanda suka shafi rayuwar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sun rawaito cewa wa shama'ilihi da kuma wato al'adu ko ɗabi'o'i ko tadoji na annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu kana idza arada an yataghawwata in shaqatil ardu idan yana son ya tsugunna sai kasa ta tsage hattala'at ra'ifahu wa bawlahu ita lankwame cinye bayan gidansa da bawalinsa wa fahat li zalika ra'ihatun tayyiba sai kuma a ji kamshi na taki a gurin wannan imamul bai a ciyar rawaito shi daga nana aisha yace hadisi ne mawdu'i wa asnad muhammad bin sa'd katib al-waqidi fi hadha khabaran an aisha radiyallahu anha qalat annaha qalat lin nabi sallallahu alayhi wa sallam innaka ta'ti al-khala'a kakan je ban daki fala nara minka shay'an min al-aba amma ba ma ganin kazanta tare da kai فقال يا عائشة أو ما علمت أن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء فلا يرى منه شيء kisan ƙasa tana cinye dukkan abin da ya fito daga annabawa ba ba a ganin komai tare da su wa hadha al-khabar wa in lam yakun mashhuran ita wannan labari duk da yake bai zama maturi ingantacce ba wato wanda ake karɓa ba فقد قال قوم من أهل العلم بطهارة هذين الحدثين منه صلى الله عليه وسلم أما جد هكا جد رسم إنجنت وانا حديثي وقت كما لما يما أبو تائل من سنسي أينهم واتو أبو وانا مجدادي تبولي دغاي جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما في أيسيني وهو قول بعض أصحاب الشافعي شيء كما إلم أبنجا وقت كما الماجرم إمام الشافعي suka faɗa wato a irin wannan ruwaya malam waƙidi wato yana cikin an ce babban alƙali ne wanda aka yi shi a bagadaza lokacin ma'amun imam malik ya rawaito hadisi daga imam malik da yawa imam shafi ya rawaito hadisi daga rashi da yawa amma istaqarra al-ijma'u ala ba'di cikin malaman hadisi sun yi ijma'i cewa duk abin da ya fito daga waƙidi bai inganta ba babban alkali a bagadaza lokacin gwamnatin abbasiya lokacin mamun ya ruwaito hadisai imam malik da yawa imam shafi ya ruwaito hadisai gare shi daga yawa amma saboda yana da ikhtilafi da wasu abubuwa malamai suke ijma'i cewa dukkan ruwa ya saba ta inganta ba malam wajibi kenan ya rasu kamar da zuwa cikin mizan ya rasu a shekara ta ɗari biyu da goma sha ɗaya bayan hijira Allah ya masa rahama ya ji kansa shi ne yake cewa tabtali'u wannan ruwayan tabtali'u shi ma wato hadisi ne wanda aka rawaito shi da wannan ruwaya din وهذا الخبر وإن لم يكن مشهورا فقد قال قوم من أهل العلم بطهارة هذين الحدثين منه صلى الله عليه وسلم وهو قول بعض أصحاب الشافعي حكاه الإمام أبو النصر بن الصباغ في شمائله مالا الإمام أبو أبو نصر بن الصباغ يرويته أكل شاف سنة شمائل المحمدية وقد حكى القولين عن العلماء في ذلك أبو بكر بن صادق المالكي في كتابه البديع في فروع المالكية وتخريج ما لم يحق لهم منها على مذهبهم من تفاريق الشافعية wannan littafi ne wani malami ya rubuta ba malike ya samu suna wato littafi kayatacce wanda yake magana akan furu'un mazhabin malikiya da kuma fitar da abinda malam ya tsala min ha ala mazhabihim min tafariqi shafi'iyya irin matsalolin da suke a mazhabin shafi'iyya amma babu su a mazhabin malik kansu ne ya wato yi ma'auni da su kuma ya auna ya kwatanta abinda akwai shi a shafi'iyya amma babu shi a malikiya wa shahidu hadha annahu sallallahu alaihi wa sallam lam yakun minhu shay'un yukrahu wa la ghayru tayyib annabi sallallahu alaihi wa sallama ba shi da wani abin da ake kama zai zai tofar da yau ai ta kokawa shine wani mutum ya zo cikin hudaybiya da aka aiko shi zai ga wa quraishi sai ni ko sarakuna ma da nake ban ga ana musu yadda ake mutumin nan yace zai yi kaki fa ya tofa sai kawai mutum ya kokari a tofa a jikinsa duk mun mulke jikinsa dai yace an koyi alwala ya rage sai an kusa kisan kai akan wannan ruwan alwala din da ya rage kowa mai sanya sha mai sanya shafa mai sanya nema albarka shi ana yi wannan ya shafi annabi ne sallallahu alaihi wasallam kada wani ya saki ka tare lalabi ya kwan alama majina yawa kada ne ce to ai tun da shi kenan abai sun kasance annabi yakan yi alwala su taruwan kuma yakan fato majina su shafa a jikinsu yau su shafa a jikinsu ruwan alwala su su shafi su shashafa ko mutum bai da lafiya annabi ya alwala ya tsara masa ruwan a kai ya warke duk wannan mu'ujiza ce ta annabi kada wani ya ce shi kuma sai ya kishiyanci annabi shi ma dole sai yawunsa ya zama haka sai majinarsa ta zama haka to gaskiya kada mutum ya je in kaga mutum ya yi kaki nemo masa kutu ke za ka sama langa kutu yawa a sa'a ta ga kowanne ka aje shi a matsayinsa ko shi annabi shi Allah yawa haka wannan shi ne kuma mai wannan daraja mai wannan karamar mai wannan mu'jizar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har wasu an karanto na annabi kake kokari su kuma ki ki wannan wai su ma dole sai su ma rigar su ta zama haka su ma wai sai miyan su ya zama haka su ma wai sai majinan su ta zama haka su su ma sai komai nasu ya zama haka kai waye ana wajen annabi ne sai na abubakar ma mai daraja ta ɗaya a al'umman annabi ba mu jin da sahabbai suke jika ne ta fuska ba da fa akwai wani bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'ummar nan da zai samu wannan matsayin to da sai dina abubakar ne ko sai dina umar dan ya ce da akwai annabi a bayana da sai dina umar za a ba annabta da akwai annabi kun ga da akwai tunda babu kenan ko da akwai annabi a bayana da umar ne umar ka yake umar yake in umar aka ruwayan ta zo shi ya ce to kun ga wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shafa wa mithluhu qala abu bakr radiyallahu anhu inne ko wa min hadith ali radiyallahu anhu ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت انظر ما يكون من الميت فلم اجد شيئا yake ni na wa manzon Allah wanka sai na tafi ina duba da irin abin da ke fitowa matacce in kuma na ne masa wanka in ana matsa cikin kyau ga kashi ta baki kashi ta duwawu yana tsani kashi ta hanci to yace da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wanka ban ga komai yana tashi a jikin sa ba fa kuntu qad hayyan wa mayitan ka zama tsarkakakke tsarkakakke a rayuwarka bayan wafatinka qala wa tata'at minhu rihun tayyibatun sai da kamshi na tashi daga jikinsa lam ajid mislaha qattu amma taba jin kamshi irin wannan ba ومنه ومثله قال أبو بكر رضي الله عنه حين قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته yana daga cikin wannan lokacin da sayyidina Abu Bakar ya shigo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sabai sun yi jugun jugun kowa ya rasa me zai ce sai ya je ya kumbaci fuskar Annabi ya buɗe mayakun sai ke fuska hanyar mamayita a kan wannan wani malami ya littafi a kan sumbata ya ce alkubulu wal mu'anaka wal musafaha fil islam hukuncin kif da musafaha da kuma runguma a musulunci ya kawo hadisai irin waɗannan jingim daga annabi sallallahu alaihi wasallama hukuncin yin wannan ومنه شرب مالك بن سنان كمه يوم أهد ينا دجسي مالك بن سنان كما يجب أن رواية يا شاجل منظم الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم أهد أرانا ياجي أهد ومسه إياه يقول أه وتكويبه صلى الله عليه وسلم ذلك له ثم أنه صلى الله عليه وسلم يعلى كامة حكا مالك بن سنان shine baban Sa'ad bin Malik bin Sinan wane ne Sa'ad bin Malik bin Sinan Abu Sa'id al-Khudri to lokacin da za a fita yakin babanka ya samu hannunsa kamar yadda Imam Zahabi ya sa a cikin siyar ni alamun nubala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tsinta yara shi ba zai dinga ɗana fa zai iya shi kuma sai ya dinga ɗage dan Annabi ya gansu dogo ya dinga tsaye haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba yake a tsuntsunta yara ai su lokacin fitar su je to cikin wanda aka tsuntsunce aka mayar gida har da Abu Sa'id al-Khudri to baban sa Malik bin Sinan shi anan yayi shahada a yakin Uhud to shine aka ce wannan ruwaya wacce Imam Tabarani ya rawaito ta a cikin Mu'jamul Waqi haka nan ya haƙe rawaito ta daga Umar bin Sa'id shi ko bai haɗin ya ruwaito ta shi ma a cikin wato littafin sa na dalailin nubuwa shi kuma tabrani ya ruwaito a cikin mu'jamul waqi daga abi sa'id al-khudri wannan kissa din da muka akaito yanzu wa tusmihu zalika wa qawluhu da qadasa gare shi lan tusiba lan tusibahu an-nar wuta ba za ta taba shi ba mun ce imamu tabarani ya ruwaito ta a cikin mu'jamul awqaf hakanan ruwayoyin yake daga abin sa'id al-khudri ai haƙi kuma a cikin dalailun nubuwa daga Umar bin Sa'id wa mithluhu shirbu Abdullah bin Zubair dama hijamatihi yana daga cikin wannan ko misalin wannan Abdullah bin Zubair ya sha jinin kaho da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan kuma Imam al-Hakim ya rawaito shi da imamu zahabi imamu hakim ya rawaito ruwa ya inganta ta imamu zahabi ya zo yace haka ne ta inganta jara kutumi ma ya zo yace ta inganta ruwaya da take wato wannan sahabi abdullahi bin zubair ya sha jinin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wailun laka minan nas wa wailun lahum minka wato mutane za su ɗanɗana kuɗa su game da kai kai ma za ka ɗanɗana kuɗa su kuɗa ka game da su ma'ana za su kashe ka su tafi wuta sai kuma za a kashe ka ka tafi aljanna wa lam yunkir alaihi bi masa inkarin haka ba wa qad ruwiya nahwu min hadha anhu timra'atin sharifat dawlahu haka na ruwayan nan da sabo cewa wata mata ta sha bawalin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فقال لها يتي متى لم تشتكي وجع بطنك ابدا فذاك قال كوكان ciwon ciki ba har abada imam al-hakim ya rawaito wannan a cikin al-mustadrak dar kutumi yace ingantacce ne wannan hadisin cewa mace ta sha bawalin annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi ne ingantacce imam az-zahabi ma ya inganta shi an gane ko ولم يأمر واحدا منهم بغسل فمه بيتي wani iwanke baki ba ولا نهاه عن أوجة ko bai ce ta ikara komawa ba وحديث هذه المرأة التي شربت حوله صحيح حديث da yake wannan mata ta sha bawalin annabi sallallahu alaihi wasallama ingantacce ne aljama tsara kutumi musliman wal bukhari ya ikhrajahu fi sahih har imamu tsara kutumi ya da kitirji ya ce me yasa bukhari da muslim ba su kawo shi a cikin littafin su ba ai ya ci takaratun su na mustafakun alaihi ji imamu tara kutuni tara kutuni wani babban malami ne da aka yi shi a bagadaza yana cikin manyan malamai waɗanda ainihin wato an dangana shi zuwa ga wata unguwa da ake kiranta tara kutuni unguwa ce a bagadaza an ce babban malami ne al-imamu al-hafiz allazi lam yura misluhu fi asrihi ba a samu kamarsa ba a zamaninsa in ta ilaihi ilmu al-asari wa ma'arifatu ilal ya kware cikin sanin hadisai da kuma sanin illolin ingancin su wa asma'ul rijali wa ahwaluhu ya san sunayen manyan malaman hadisi ya san dabi'o'in su min as-sidq wal adala wal ma'rifa bi mazahiri al-fuqaha فلذا قيل انه امير المؤمنين في الحديث ko haka ake cewa amirul mu'minin ne fil hadith an haife shi a shekara ta ɗari uku da shida bayan hijira ya rasu a shekara ta ɗari uku da tamanin da biyar bayan hijira to shi yana da wannan hadisin na wannan mata da ta sha bawalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ce ya zo cikin bukari da muslim wasu na hadihin mar'a barakatu sunan wannan mata barakatu wasu lifafi na sabiha to barakatu kun wajen guda hudu aka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to wata barakatun ake nufi yace an yi sabani cikin nasabarta waqti li fi nasabiha wa qila hiya ummu ayman wasta ta ummu ayman ne da ita ma ana kiranta barakat wa kanat takhdum an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tana yi wa annabi hidima قالت تتكي وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح من عيدانه annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wani kasko ko wani wato karko ko ɗayan wanda ake da itace akushi na'am yana da akushi da aka yi shi da ikan dabino yudau tahta saririhi yana sa shi karkashin gadonsa ya bulu fihi min al-layli in ya tashi da daddare sai ya bawali a ciki ya tabbata wani hadisi sahihi ya ce mai fita da daddare yana tafiya ban daki duk abin da ya shafe shi ya jawo kansa za ka samu ko ƙwarai ni na ga hadisin sahihi a cikin sahihul jami'u sajid hakiki shek muhammad nasiru jini albani wancan na rashin fita da daren wa kanat ta kasance ta azuku nabi sallallahu alaihi wasallam min al-layli abala fihi laylatan sai bawalin sa a cikin wannan akuti kuma ta kada ko lam yajid fihi shay'an in bai samu komai a ciki ba kasa ala baraka ta anhu ya tambayi baraka da qala kuntu wa ana atikanatun na tashi ina tsananin kishirwa a sharibtuhu dan haka sai na sha wa ana la a'lam ba san me a ciki ba روى حديث ابن جريج ابن جريج يروي حديث مالك ابن جريج sunansa Abdulmalik bin Abdulaziz bin Jirai. Alkunyarsa Abu Walid, babban malami ne wanda malaman hadisi suka yi baki a kan mutumin kirki ne. Ana cewa ma shi ne farkon wanda ya fara wallafa littafi a musulunci. Ya rasu a shekara ta ɗari da hamsin bayan hijira. Wakanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan ma kada wani ya je ya zo ya a kwano sai kira san ba mu sha ba ko ahlus sunna dama ya kuce ne a to ko je muku boli ku sha ku ya waye da yawa na ta ku farawa farawa kuna nan da farar farar sun ku waye ku sha amma na sai ku ba wanda zai muku boli a duniyar nan ku sha ko akwai وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد مختونا مقطوع السرة wannan ruwaya mun karanta ta a cikin zadul ma'ad cewa an yi maganganu guda uku akan yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaciya wasu ka ce an haife shi da kaciyar wasu ka ce a ana haihuwarsa kakansa ya sa aka masa kaciya wasu ka ce a a sai bayan kwana bakwai kamar yadda al'adar laraba ta nuna to wannan ruwaya da take an haife shi da kaciyarsa mun ce ainihin a can a abu nu'ayn da imamu tabari a cikin al'ausar ya ruwaito haka ibnu sa'adin ya ruwaito bai haƙi ya ruwaito da sanadi da'ifi da abdullahi dan abbas za ta wannan ruwaya ba ta inganta ba haka kafidul bagdadi ya ruwaito daga anas wannan ruwaya cewa an haife shi masunan a makaso asura وروي عن أمه آمنة أنها قالت ولدته نزيفا ما به كبره har waito daga mahaifiyarsa Amina tace na haifi ɗana karkatacce babu wata kazanta tare da shi sallallahu alaihi wasallam wannan mun karanta a karatun zadul ma'ad riwaya sahihiya tace lokacin da haifa annabi lokacin da nake da cikin sa nayi mafarki sai na ga wani haske ya fito daga gabana ya haskaka duniya gaba ki daya to da haka da wannan aka san ita za ta haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko da ba shi kadai ne a wajen babarsa shi kadai ne a wajen babarsa babarsa bai taba auren wata mata ba babarsa ba ta taba auren wani namiji ba shi ne dan fari shi ne dan karshe sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ba shi da shakiki ba shi da la'abi ba shi da ummi babansa bai taba auren wata mata ba auren saurayi da budurwa akai kuma shi kaɗai kallon shi aka haifa shi ke nan sallallahu alaihi wasallam kuma ya zama duk duniya ta amfani sallallahu alaihi wa wasallam an amfana a baya ana amfana yanzu za a amfana a gaba mutanen da Allah ya shirya ta hannunsa da wanda suke shiryuwa duk ta hanyar sakonsa da addininsa shi yasa ya fi kowane annabi samun lada to da yake man dalla ala khairin falahu mithlu ajr fa'ili to shi yafi kowa wato nuni zuwa ga alkhairi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam عن عائشة رضي الله عنها ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط وأن الرواية أتكلم آداب الاتفاق شيخ محمد ناصر الدين الألباني بيقال رواية دبائع يكي وأن حديثي بإنجان تبع cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ganin jikinsa ba nan bai inganta ba dan ya tabbata a jike kuma inganta su ne cewa suna yin wanka tare da mijinsu kuma sun ji inda yake wanka kuma sun faɗi inda yake fara wankewa duk kun karanta wannan a cikin bulugul maram ko yawa وعن علي رضي الله عنه أوصال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغسله غيري. هذا رواية سيدنا علي يتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا رواية ابن سعد يروي توتا أشكين طبقات طبقات ابن سعد يروي توتا حتى نم بزار جبايع كيس يروي توتا جسد دي بعيدي ولا رواية إذا ما كان شو سيدنا علي يتي أوصال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغسله غيري يتي كذا وننسى إيمون وانكا كذا وننسى وننادي مسا وانكا Aisha take gaskiya in da an fi karfin mu matan annabi ya kamata su yi masa wanka domin annabi sallallahu alaihi wasallam a wata ran suna zaune da Aisha irin tattaunawa da suke yi kusa ana so miji ya buɗe wa matarsa kofa hira kuna hira ne ta kuna tattaunawa ka baka labaran abin da ya faru a gida mai amfani sai kuma ka baka labarin abin da ya faru a wajen mai amfani ka zama ita ce correspondent ɗinka ta cikin gida sai da correspondent ɗinka na waje za ka a zauna a yi hira a kashe awa guda awa biyu awa uku a tafa a dariya yana daga cikin abin da ake so mutum ya buɗe kofa tsakaninsa da iyalansa haka zama turkunanne ka turkune fuska ka ɓata rai ka sha kunu kuma an koro ka daga ainihin wato wani guri to matan da ba za su ji daɗi ba a ce mai gidansu zai fito waje ya shafiya ana kasta dariya amma ne su ga gida su ba su da wannan lokacin ba su da lokacin wannan akwai masu gida da yawa da matan su suke kawo kukan su muna mu da laifin mu ma sai dai mu gyara bayan Allah Allah ba ku hakuri eh mata suna hakuri da mu kuma muna hakuri da ku ko da ma hakurin shi ne sirrin zama amma dai ana kan tattaunawa yana da daɗi su ji daɗi mu ma mu ji daɗi dama kuma Allah ya ce bi takkuru ilaiha kunna libasun lakum wa antum libasun lahunna su kamar tufafi suke a gare ku kuma kamar tufafi suke a gare ku sai ka kunu da su kunu da ku ku kwanto muku da rai ku kwanto muku da rai ku faranta muku rai ku faranta muku rai ku ji daɗin tattauna da su ji daɗin tattauna da su ku muku kwalliya ku muku kwalliya ku muku tsafta ku muku tsafta ku muku gurbici ku muku dariya haka ake so miji ya zama tsakaninsa da mata ka kalle ka ta more ka more ka kalle ka ta more to shi da na Aisha take in ban da an fi karfin mu mu matan annabi za mu masa wanka domin ni ma ta ce min na Aisha da za ki rasu kafina Aisha da za ki rasu kafina ni ne zan miki wanka in sa miki littafani in miki sallah kuma in je in bige kun ga ne ya nuna mace za ta iya yi wa mijinta wanka in ya rasu mata za su iya mijin su wanka in ya rasu sai sa da sayyidina Abubakar ya rasu a cikin kuma masa wanka ta zuwa cikin muwadda ma ta ce Asma'u binti Umay ita ce masa wanka haka ce tambayar sahabbai take to gashi ana tsananin sanyi kuma ga shi akwai ruwa da kuma cewa wanda yawan matacce wanka shi ma wanka mustahabi ne ba wajibi bane take to minti ɗaya minti biyu kakanta suna gudun ta ku ko ba ada waye wanda mata ma za su iya mutum wanka ina ba kowa musu ake ba kagani sai kawai ka ga mutum kala kala kala ya shigo ba sashi ake ba kawai sai ya kawo mutum ya dinga wajen jiga shi yana mutu gashi ba yadda ake yi ba akwai mutane masu kirinci wanka kamata a ce mutum matansa za su yi masa wanka ko dangin dan ɗansa da ransa da ƙaninsa da ƴan uwansa a makokan kirki sai wani zai je wa wani wanka sai zai ta faɗa sirrin abin da ya gani tare da shi wani zai wani zai masa wanka jini zai mara kuka ya ga mutu sai ya ga wani tabo ko ta illa a jikinsa sai ya je yana faɗa yasa ake so na jikinka in kana da shi zai maka wanka ka duba ko kabari aka ji mutane ba sa bari na kusa su amsa ko mutum ya faɗa kabari ya ce a miƙo mata wani to irin waɗannan abubuwa da kasan suna da wace ko sallah ma ya ce yayi wasiya ba zai masa sallah zai wasiya ba shike nan sai a nemi mutumin kirki ya masa duk waɗannan abubuwa suna nan waɗanda ya kamata su sai an gyara su فإنه لا يرى لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه yake ba wanda zai ga al'aura ta sai idon sa ya toshe wannan mun ce ga riwayar sa kuma ga rashin ingancin riwaya wa fi hadisi ikrama ta ibn abbas radiyallahu anhuma annahu sallallahu alaihi wa sallam nama hatta sami'a lahu ghatitun yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi bacci har sai da aka ji yana mun shari فقام كما يتاكي فصل لا يصلى ولم يتوضا بطارد يتاكي الولاء كما يتي إذا كان يتي بشي روتي سباتا بشي Zuba abin da ya sa muka yi haske muka tashi muke tashi alwala in ya nauyi saboda zuciyar mu bata rike me yake faruwa a waje ba sai da su malamai sun kasa shi gida biyu sun ce akwai mai nauyi akwai mara nauyi mai nauyin ya kasu gida biyu akwai dogo mai nauyi akwai gajere mai nauyi mara nauyi ma ya kasu biyu akwai dogo mara nauyi akwai gajere mara nauyi to ya hukuncin suka ce dogo mai nauyi nauyin ka shi ne baka san halin da kake ciki ba to in ka yi shi ka sake alwala da goyo mai nauyi ga shi ba ɗaya ba cinye ba amma ya yi nauyin da baka san halin da ake ciki ba shi ma ka ce ka sake alwala shi an gama da wasu nauyi ya ka dawo ɓangaren marasa nauyi aka ce to gajere mara nauyi ka tashi kai sallah dogo mara nauyi aikin nauyin ka shine wanda suke zuwa kasan masu zuwa kasan masu tafiya sannan ka yi tusa in ka tashi ba ka iya sani shi ne rashin nauyin ka sai ka awa shi da kana bai har da mizani amma kuma hirar da ake duk kana ji to idan mutum ya tashi kawai sai shiga sauye da ana fara to su sai malamai suka ce tun da dogo ne amma bai yi nauyi ba yukta habbu min kurudu an so a sake alwala da abin da kaji an ce an so a sake don ba a sake ba alwalar dai tana nan kenan don da alwalar ta wani ba magana so wajibi ne a sake alwala to wannan kashe kashen na bacci shi ne mafi kyawun ingancin maganar da aka faɗa akan bacci akwai ƙauni takwas wani gurin ma tara wani gurin goma sha ɗaya a cikin mai alƙar da kubulin salam akan maganar bacci amma wannan tafsirin da ya zo a cikin al'ashimawi shi ne mafi ingancin tafsiri dangane da maganar bacci shi ne a bambanta mai nauyi da mara nauyi abubakar ibn arabi ya faɗa a cikin ahkamul qur'an din sa al-maliki yace wata ramin har jirgin ruwa ta ni ma ina cikin mazhaban masu cewa bacci komai nauyin sa ka tashi kawai ka tashi Allah ka ci gaba da sallarka suke sai nan muka hau jirgi da wani mutum za mu haura ruwa ana tsakar tafiya sai ya tuka yace duk a cikin to ka mai bacci shi bai san me ba jama'a da ake ta kaura kai ana kallon sa kan sai to a daidai ta kawo aka ce dawa yace gani aka ta dan ba ya fara ne to yace ne rai aka ce ai ana cikin jirgin na azo ne aka ji ka sa duk kai su sa sawa ni bai aka ce a a kasu maka jami'a su jama'a sun ji karanta kuma ba so ta hanci dan ayyuka ma a fili ba faɗa ba ai dai aka ta mutu da shi sai da ya samu karfin sa daga ne yake ina hawa sai na soke cikin da rubuta lissafi na cewa maganar bacci na koki nace lalle bacci in sai nauyi a sake alwala ni ma na da da wannan kauli domin ga shi na ga abin a aikace a gaba na abin ya faru shi ne yace annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi bacci har a yayin mun shari sallallahu alaihi wasallam فقام فصلى كما يتاشي بعد صلى ولم يتوضا kasa bai sun ce wata rami ma muna bacci a masallaci har kan yana gocewa amma mu fito mu tashi mu shiga sallah ba tare da mu tashi alwala ba aka ce wannan saboda bai nauyi bane malam ikramatu malam ikramatu wanda sun an kira musu bin abdullahi al-barbari maulan abdullahi bin abbas ne yana cikin manyan fasihan madina kuma ɗaya daga cikin manyan tabi'ai المجد عبد الله بن عباس بن بكر وكان محفوظا يقول النبي صلى الله عليه وسلم abin kiyayewa ne kowane yanayi Allah yana tare da shi yana kiyaye shi wannan shine yasa ainihin ya zama haka kun ga wannan yayi daidai da abin da wani littafi da wani basira ya rubuta mai suna Marshall Hart sunan littafin The Hundred the ranking of the most influential person in history mutum ɗari da suka fi kowa amfani ga ɗan adam a duniya yake annabi muhammadu ne na farko shi ya fi kowa amfani ga mutum ɗan adam a duniya a unji bature kuma kirista masanin harkokin sararin samaniya ɗan ingila ya rubuta wannan a littafinsa mai wannan suna wanda ake kaɗaita suna ake handuran heron da yake cewa wanda ya fi kowa birgewa a duniya ya fi kowa amfanin mutum a duniya shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kowa cin nasara a cikin abin da shi ba musulmi bane ba yana faɗa wannan bane dan ya yarda annabi bane a'a shi yana da koda ba annabi bane to ya fi kowa cin nasara a duniya eh saboda ya shiryar da mutane ya je ka hala mutane ya je ka dabi'a mutane ya kawo kirki ya kawo zaman lafiya ya kawo adalci ya kawo gaskiya ya kawo amana ya kawo ɗan'uwantaka ya mai mutanen da suke dabbobi ya mai da su mutane suna dango justice rayuwar kara zube ya zo ya haɗe kansu suka zama ɗan uwa har mutum zai iya cewa in kana son aure ba ka da kuɗi ni zan iya sakin mata ta kai ka aura wata ta ta kai haka da wannan aikin da annabi to ba ne mu musulmi da muka yadda ma Allah ne ya aiko shi musamman har wannan aikin والحق ما شهد به أعداؤه Allah ya kara mana kan annabi Allah ya kara mana tabbatuwa akan sunnarsa Allah ya sa mu cikin ceton ranar alkiyama Allah ya sa mu bi sunnarsa sau da kafa da dukkan wahala da dukkan tsanani da dukkan wahalhalu Allah ya ba mu juriya da tsayawa akan gaskiya da aiki da ita a kare ta da yaɗa ta da kuma fahimtar ta wassalamu alaikum wannan yace assalamu alaikum malam wai an ce ba a aske gashin hammata sai dai a cije gaskiya ba za a ja wahala yan tsige gashin hammata sai kai kuka sai kai hawaye nafsu da aka ce nafsu sai suka ɗauki kalmar nafsu tana nufin sai an kama an ja an tsige la yadullu ala zalika bil darura nafsu tana nufin a kawar da shi bi ayi tsarita bi ayi wasilati suna ka in wani abu za ka shafa ka goge ko reza za ka sa ka aske ko cijewar za ka wanda ya fi sauƙi ya addini bai zo don ya wahalar da mutane ba ka ba gashin hammata a cije fa kai cije gashi daga jiki sai ba wato kuke kin askewa don mutum ya gashi da zafi sai ce to la ya kalifa ma wa nafsa illa wani ba haka bane a kau da shi shine muhimmi wannan ta assalamu alaikum malam menene hukuncin zuwan mace makabarta mace ta je makabarta la'an Allahu za'iratul qubur ko zawaratul qubur Allah ya la'anci mata masu zuwa makabarta wannan hadisi ya inganta sai malamai suka ce to ya za a yi da wannan hadisi da kuma hadisin da ya zo a cikin muslim cewa wata mata annabi ya wuce ta akan kabarin ɗanta tana kuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki yi hakuri ki mai da al'amari ki zuwa ga Allah to tun ba su daga ce ta ga waye mai magana ba sai sai azarbaji ta saki mai sai ta ko bara da kai kan da dare ma da kuma san ko waye ba kan da dare ma na kalam ku sabbi musibat kai ba a tsora muku wannan musibar bane kisa kake ganin ba ya ma kamata ma a mai hakuri to me za a yi mai hakuri ba annabi yana jin haka sai kuma sannan ta shiga damuwa da yawa sai ce mata ke ya kike ce duniyar ki da sai ni ne ba sai kawai annabi ya shiru sai ya tafi ta gida kan sai ne ce wata ce kin san ko wanda ya miki magana ɗazu suka ce san da dare masa sai a dora masa musiyo da aka dora shi wata ce to ina cikin kuka na san kowa ya aka ce annabi ne sai ta dora hannu a ka sai ta fita a magana ta dawo danya sai ta tafi tafi gida za a yi sabon kuka kuma sai ya ce sallama ta samu sai ya rasulullahi ai ban san kai ne abin da wato akwai ciwo ta kaɗe da su shi ne abin ya mun ciwo nake kuka sai ce a sabar inda ka da masu ula haƙuri ana son sa lokacin bugun farko karan farko ake so mutum ya haƙuri abin da yake mata kenan kawai kada wata ba sani ba ce sa aka yaje mata amma da tana sanya haya ta za ta fi lahira sai suka ce wannan hadisi ya nuna mana kenan wasu lokuta mata za su iya zuwa makabarta wani tafi su da ke zawarat alaƙi da ke mubaraza ya hana yawan zuwan su kenan kale shi dan wani lokaci tun da hikimar da ta sa su ma maza aka ce sa iya leƙawa makabarta a kai a kai don su tuna lahira ne in ko don maza su tuna lahira aka ce sa leƙa makabarta to ai kuma mata suna buƙatan tuna lahira in kuntum haytukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudhakkiru lahira ku a ku ziyarce ta za ta tuna muku lahira kun ga kenan a ce ainihin su ma mata za su iya zuwa su bi ka'ida ta sunna wajen shiga makabarta an san ka'ida ta sunna da sallama in ka je dindin wanda za ka yi masa addu'a ba kai ka zo neman gafara a gurinsa ba shi ka zo ka roƙa wa gafara shi kan da ke kwance kai da kake rai kai ne kake da damar da shi ba shi ka za ka ce ka roƙa masa gafara Allah ka ji kan wanda ke cikin kabarin nan ka yafe maka kai maka gafara har ta za ka kai ne cikin kabari yi min gafara ba dan baka san shi ma an masa gafara ko ba a yi masa ba wanda ake da tabbas an musu gafara su ne waɗanda annabi ya furta da bakinsa an musu gafara su ne al'asharatu muhasharuna bil janna duk wanda annabi ya nuna sai ke dan aljanna ne amma ba haka ba sai dai kyautata zato da fata Allah ya farja shi sai sa dan bojo ya ce ba cikin kabari ko girman sa ko fadin sa ne abun burgewa ba an wanda cikin gafara kuma gafaran nan babu hanyar da za ka santa sai ta hanyar wahayi wahayi kuma ya kare sai dai a kyauta kamar da sai ya mutu musulmi yana bin Allah yana sallah yana komai ba ga ayyukan shirka sun fito daga gare shi ba sai a kyauta ta masa zato cewa Allah zai masa gafara wasu kuma suka ce a wannan hadisi na wato Allah Allah ya tsine masu zuwa makabarta wannan hadisin fa guru hadin ya soke ko wanda aka yi wa gafara din shi ma ba ta roƙe shi gafara shi ma bai mallake ta ba gafara ai aikin Allah ne kai ko annabawa ba za ka ce annabawa da imin gafara ba sai dai ka ce ya roƙa maka Allah yi maka gafara amma ba ka ce shi ne maka gafara ba ba wanda ya mallaki gafara sai Allah ba wanda ya mallaki wuta ko aljanna sai Allah shi kadai ne yake da iko shi ne ar-rahman ar-rahim sai sai an zo za a yi bayani a akwai na dubba da yawa wajen ma tsayuwar aika na so ake ka kalli gabar ba ka sa kabarin a kanka a gabanka ba gabar daidai kansa za ka zo in ka zo daidai kanka ka juyo tun da kanka gabar yake kallo in ka zo daidai to sai ka zo daidai kan sai ka yi masa sallama in ka masa sallama sai kuma ka juya ka kalli gabar ba kabari na bayan ka kenan sai kuma ka roki Allah ya maka gafara lokacin da shi zaka yi sallama sai ka juyo sai dai fuskar sanan zaka tsaya sai ka yi masa sallama tunda da ma fuskar tana ina tana gabas daga daidai ina kudu ko kama tana arewa sai yana kudu don ka je kudu sai ka tsaya a gaba kana fuskan toki bayan ka yana gabas fuskar ka tana arewa ma'ana tana kallon fuskar ka kenan sai ka yi masa sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai kuma ka juya kabarin ya dawo baya kanka ya dawo baya kabarin na baya sai kuma sai ka ɗaga hannu sai ka yi addu'a Allah ya masa gafara ya ji kanka ya so ka salamu zuwa to haka yake a rubuce wanda yake mutum ne matan ta ta mutu sai yake ya ya ka gado me hukuncin shari'a a kai ya yafu ha mutum yake ya yafe shi kenan hakkin ka kace ka yafe ko miliyan nawa ne inda cikin hankalinka ba ta kula ta ake ba wahalar da kai ake ba kake kaya ta shi kenan ragowa masu gado su sai su raba kaga an huta ba fitan maka da ainihin wato nufi ko rubuci rama gadon miji kenan ko nufi ko rubuci baya fita daga nan biyu wala kun nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu zaka miji baya wuce wani kiɗora har ko kuma wanko ba ko. Wannan ce assalamu alaikum, malam kanti ne ana ciniki, in shekara ta yi za a yi lissafi a fidda zakka, kayan da ba a sayar ba a farashin da aka sayo su za a bar su ko farashin da ake sayarwa. In an take lissafi a kan yadda ka siyo abu za ka yi lissafi. In ka ce a kan yadda za ka siyar in cewa ba ta kama haka ba. ko ka bani inda ciniki iri uku ne akwai na faduwa akwai na mai da kuɗi akwai na cin riba kuma duk ana yi ka tambayi yan kasuwa za su gaya ma ana faduwa ana cin riba ana mai da kuɗi sai dai mai cin riba ya fi mai da kuɗi mai da kuɗi ya fi faduwa inda faduwa ake cin faduwa ake cin kullum faduwa kullum faduwa ai da mutum shi ma ya fadi ka ji kenan aka samu faduwa kamar goma to kuma sai a sami abin nan kamar sai da ya fi tafiye wata kuma abin ya tsaya wata kuma abin ya buɗe ko ba haka ne da ma ta rayuwa take Allah shi ya kaddara haka don so yake kai kai hakuri kuma kai godiya in ya dan matsa ka to hakuri yake so kai in ya baka godiya yake so kai kuma in ya dan matsa ka nan sai ka dan ƙara adadin raka'o'i dan ƙara adadin sallah kaga ni akan gada kuma ga Allah a kan sake review din wasu abubuwa a ga wanda ya kamata a rage to ka gani to in ya saki sai ka ji sai duk sanda ka dan shiga wahala in ka samu ka so muhimmanta abu to haka dan shiga tsanani din nan Allah yana sane kuma yana da abu kuma ya ji kiran da kake ma kuma yana son kira kuma ya amsa amma sai dan kare ka tukuna to in ya baka kuma sai da ka biyo kuma ka koma mai godiya to kaga ajaban li amrin mu'min in ya samu ya yi godiya in ya rasa ya yi haƙuri to a lokacin haƙuri lada ake ba shi a lokacin kuma godiya ma lada ake ba shi a fajiru na shakiru ke wannan ta wani hadisi ne wanda ya rawaito cewa Abdullahi dan Umar wataran ya tsayar da taguwar sa aka ga ya fuskanci alƙibla yayi bawani sai ne ya ba Abdurrahman ba an hana haka ba sai ce kwarai an hana amma fa idan akwai tsakaninka da wani abu tsakaninka da gabas to ba komai za ka iya yi wannan shine maza ba ta malikiya irin abin da Abu Dawud ya rawaito din da Ibn Khuzaimah shahakin cewa idan a cikin ɗaki ne mutum zai iya ainihin yin bawalin sai kalli ko ina tun da katanga ta tsare tsakanin su da gabas kuma a fili ne ba zai ba wannan maza ba Abdullahi bin Umar amma wasu malaman suka ce a gabas fa tana da alfarma ko a ɗaki ne ko a waje ne alfarmar tana nan kamar yadda an kana sallah ba kake katanga ta tsare ba ko haka nan kana bawali shi ma alfarmar gabas din ake so ai ba wai katanga ta kara ka'aba ba a alfarmar gabas da mutuncin gabas da kimar gabas da darajar gabas ta fi karfin a jera mata mutum yana tsallara mata tsakani sai hudarin tana kallon gabas kuma ka zo kai sallah ka kalli gabas in za ki daga na ke gane tsugunnan ahalus sunna da tsugunnan dan gida in ahalus sunna zai tsugunna ko a daji zai ba ko bayan gida to sai dai kalli kudu da arewa ko arewa da kudu amma mutum ba zai juya gabas sai a bayansa ko kuma ya kalli gabas ba wanda ya saba ka'ida ko a daki ko a cikin gida wannan mazawa da ta fi ƙarfi akan wannan mazhabar ta cewa in a fili ne ai ba wani fili yanzu tsakanin ka da Ka'aba malam ko a kai shi da ba ka tambu maka ne hadisi ya tafi hawa an mansura kenan tunda yanzu misali in ka shiga daji ba bishiyoyi da wanka bishiyoyin can an wuce ba wani gari za a tarar ba shi ma garin ba wani gari za a tarar ba kafin a je maka gari nawa za a yi kaya su waɗanda suka faɗi wannan maganar sun faɗe ta ne lokacin ai ba gine-gine suna magano Ka'aba ba ni ba daga madina zuwa maka suna ga ba wani gini yanzu fa an gine duniya ka ga fa wasu kayi expire kenan duk an gine duniya to da ka duk inda kake akwai gini malam ko kana ganin su ko ba ka ganin su don haka ko a cikin gida ko a kan daki za ka zo wani ko bayan gida ka ka kalli gabas ka kuma ka ba ta baya shi ne wannan aiki ya shafa ya shafa annabi sallallahu alaihi wasallam idan annabi ya hana abu yayi sai za ka yi shi ne ai ka'ida idan annabi ya hana abu in yayi to ya zama kusurciyar ka kenan wanda ya hana auri mata fiye da hudu amma shi ya auri fiye da hudu kuma aura mutum ya annabi yana da mata fiye da hudu ha ka gani kamar azumin misali kaga ya hana shi kuma yana yi sai da ba ka'ida ba sai dan abu hanin mu za mu bi shi kuma yin akwai wata ka'ida Allah ya ɗauko ka da doka ce iri uku akwai da ta shafe ni mu da shi duk za mu yi tare akwai abin da mu kaɗai aka sauka wa shi da shafe shi kamar cin zakka ka gani annabi zai ci sai sai ka ɗauka shi sabida sai ya gani a ƙasa yace in ban da ina tsoron na zakka ne da sai na ci ya jefar hakan ya saka da a bakinsa annabi ya riƙe bakin ya gwale bakin in dole da dina ibe fa yace an haramta mana cin wannan muka sai mu ci abin mu samun laili wajibi ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam wato za ka iya zuwa ka cewa annabi na ba ka kai na yake to ga aiki kan ta mu ba to kuma ana ɗaukar auren sa daga sama mu ba su waɗannan suna da an yi littafi al-fata'il kubra abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakku yi kuma a samu yayi to wannan ya shiga babu tasusiya ko kuma ta iya yiwa an akaito ne yayin kafin ya hana duk abu kafin a hana shi jaɗi ne a yi an ce a hana sannan doka take bi ta kansa shi da kuma wani hadisi da aka ce wani mutum ya zo kansa duk zunzun kemin sa yayi wani kutu kutu da shi sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi je gyara gashin sa ya je ya gyara ya dawo sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wannan shi ya fi ɗayan ku ya zo da kansa duk zunzun kamar kan kenan ma ma ya rawaito wannan haka ne shi ne sahihi cewa annabi ya umarni a girmama gashi da mutum ya aje gashi to ya dinga aske shi yana taji shi yana gyara duk da kajewa ba kullum ake so mutum kullum da kuma yana taje kai ba gemu da ake so taji shi kullum yawan taje gashin kai ma ba a so an zo a dan taje shi goyi ko a dan baki a daura hula haka dan ganka an sanya wata kila lahira ka tuna baka ma tuna kullum ba ha wannan duka akwai wayoyi a kai duk za mu je babun in Allah ya yarda subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa